بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya dawo da mu darasin mu da littafin khuluqul mu'min wato muna nan cikin bayani akan hali na goma sha tara daga cikin halaye na gari da ake so mumini ya sifantu da su wato shine alqana'a dangana gamsuwa da rabo da Allah madaukakin sarki ya raba ya ainihin nufi bawa da shi na arziki da sauran ni'imomin duniya. Mutum ya yi godiya ga Allah, ya wadatu da abin da Allah ya bashi, ba laifi ba ne, wato neman ƙari ko wadata, amma dai kada mutum ya zaƙu ko kuma ya damu ko ya fitinu da neman wani abu sama da abin da Allah ta'ala ya bashi, mutum ya natsar da kansa akan haka. muna nan dai cikin shafi ko tsakiyar shafi na ɗari biyu da saba'in waɗansu baitoci da mai littafin ya kawo su na hikima suke da alaƙa da wannan maudu'in suke cewa ya gafili na afiku ƙabla ba a sikumu wa ƙabla yi bil agadami wal limami ya gafili na ya marabkana ya marabkana a fiƙo ku farfaɗo wato ya waɗanda suka rabkana ba su mayar da hankali kan addininsu da lahirarsu ba a fiƙo ku farfaɗo ku dawo taitayinku ƙabla ba a mu kafin ta da ku ranar alƙiyama kafin ku mutu sannan a zo a tashe ku wannan duka dole ne yana faruwa kamar yau wa qabla yu'khazu bil aqdami wal limami kuma gabanin wato a dinga kama digadigan mutane wal limami da kuma kawunansu fa yu'khazu bin nawasi wal aqdam yazo ayaku za a kama makwarkwada ita ce kawunan kenan yawa da kuma diga-digai a kamo nan da nan a hada al'agdam jam'u ƙadamin diddige kenan liman kuma jam'u limma shine kai laman da fataha su ne zunubai matsakaita yawa ƙanana zuwa matsakaita da ba manya ba da fataha amma liman jam'o limma wato kawuna kenan wal khalqu qad shughilu wal hashru jami'uhum wallahu talibuhum bil hilli wal harami wal khalqu qad shughilu halittu lalle sun shagaltu yana nufin mutane a nan duniya sun shagalta hidimomin duniyar kawai suka saka a gaba galiban amma kuma walhashiru jami'uhum taron alkiyama mai tattara su ne wa wannan kataniyar da ake yi ba an dinga yin ta ba kenan hidimar duniya kowa zai ne na ɗan wani lokaci kafin ajalinsa ya cika in ya mutu sai a je a haɗa shi da waɗanda suka gabace shi ana tarawa ana tarawa ranar tashin duniya gaba ɗaya sai a tashi mutanen gaba ɗaya bayan lokaci kuma sai a taso Allah ya tara mutane a dandali guda ranar alkiyama hashuru tattaro mutanen ke wallahu ɗalibuhum to kuma Allah zai neme su wato da hisabi bilhilli da halal wal harami da haram abinda suka yi halattacce a duniya da kuma abin da suka yi haramtacce duka za a tambaye su a kai za a yi hisabi to mai hankali mai kyakkyawan rabo da basira to sai ya kyakkyawan tako a duniya sanin cewa wancan lokacin yana zuwa alkayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da maut wa mai wayo da dabara da wayewar kai to shine wanda ya rusuna da kansa ya yi kankan da kai sannan ya yi aiki da abin da zai zo bayan mutuwa وقد تبدى لأهل الحشر كلهم وأد الإله من التعذيب والنقم وقد تبدى سيزمن يا بينا حقيقة يا بينا لأهل الحشر كم أبو تاوان تارون كلهم دكانس دكا kowa da zai halarci taron na alkiyama to za ta bayyana gare shi ba a ɓoye ba wadul ilahi alkawarin ubangiji da ya yi minar ta'azimi na azabtar da kafirai wa niƙami da horo da za a yi musu ko masu sabon Allah to anan ne mumini wanda ya rayu kyakkyawar rayuwa a duniya wato zai barka zai farin cikin da ba irinsa saboda zai ga azabar matsananciya wacce za ta riski waɗanda suka gafala a duniya shi kuma Allah ya tserar da shi su kuma gafalallun za su yi ɗan karen da na sani wanda ba yi da amfani sharrun nadamati nadamati ya mai kiyama mafi sharrin nadama shine nadama ranar alkiyama annabi sallallahu alaihi ya ce za a zo da wutar jahannama ana janta mutanen taron alkiyama za su gani ana janta da ragama dubu saba'in kowace ragama guda ɗaya mala'iku dubu saba'in ka duba mala'ika da ƙarfinsa amma kowace ragama mala'ika dubu saba'in ne suke da ita da ƙyar suke janta kuma ta yi fushi wa tana neman inda kafirai suke Allah kiyaye mu wa kullu nafsin ladal jabbari shakhisatun la yantiquna bila ruhin min rahimi yace wa kullu nafsin kowane rai satun ya fito a sarari ladar rabbi a wurin ubangiji wa barazu lillahi alwahid alqahhar ya za su fito a bayyane babu wani boye kowa zai fito za a fito da shi gaba ɗaya ma dama za a shafe duniyar la tara fiha wajen wala amta yawwa ba tudu ba kwari ba ba lamfo ba balle gini inda wani zai rakabe kuma dama mala'iku ne suke taso ƙeyar ko ne za su yi da'ira suna ta taro mutane saboda haka ba wani wanda zai samu wani lungu ko wani saƙo ne ko wani gwallo ya ɓuya duk an fito aikin mutum ne kawai haɗe da rahmar Allah za su fitar da shi zai fitar da shi layin ɗiguna ba sa magana fala abin nan ba sa yin magana ba wanda zai ce komai la takallamu illa man ajalahu rahman wa qala sawaba maganar ma mutum ya furta magana ma bai isa ba bila ruhi min rahimi babu kuma wani abu wato wani ruhi na zumunta fa za nufi fi suri fala an saba bainahum yawma izin wala yatasaalu yawa babu wani abu na cewa yau ban ga babana ba ko ban ga ummata ba ko ban ga kawuna ko ɗana ko matata duk ba wanda zai yi tambaya game da wannan ko an ga juna ma ba wanda zai isa yi wani magana ana cikin wannan kam har ma mutum baya son ya ga wanda ya sanin ma saboda kada ya nemi wani haƙƙi nasa in ka ga duk ana tuna wannan to an samu tsira kenan to mutum ya tuna wannan lokacin yana zuwa wa in zarin mutum wato da haɗamarsa duniya ce to ita dai za ta wuce kuma in ta wuce ba wai lami lafiya ba ne ga wanda bai rayuwar kirki a duniya ba za ta wuce wato mutum ya yi nadaman wucewarta saboda daɗin da yake ganin yana ji a cikinta da kuma ya je tarar da abin da bai tanada watar da abin da ya tanada na sharri saboda bai tanadi alkhairi ba to wannan shine ake gargadi to kaga mutum in ya san da wannan to ya kamata ya taƙaita wa kansa damuwa akan al'amarin duniya ya sani cewa abin da ya kamata mai da hankali duka a damu da shi shine al'amarin addini ibada kula da rayuwa mai kyau domin idan wannan rayuwar ta har abada ta zo a samu kyakkyawar rabauta sannan ya ci gaba da kawo ‘yan su baitocin ayyuhal mar'o inna duniya ka bahrun maujuhu tafihun fala ta'amananha ayyuhal mar'u ya kai mutum inna duniyaka bahrun lalle duniyarka tamkar teku ne babban kogi kenan kazaitaccen kogi maujuhu tafihun eh kumfan wannan kogi mai tasowa ne tafaha wato ya taso ya cika ya batse kumfan wannan kogi ko wannan teku ya taso wato ya batse fala ta'amananha nun din guda biyu ne ya kamata anan fala ta'amananha a ƙara nun guda wato kada ka kuskura ka aminta da ita to yanzu wanda ya shiga cikin kogi kogi ya cika ya batse yana cikin kwale-kwale igiyar ruwa tana ƙoƙarin kaɗawa ko kuma iska mai ƙarfi direba ko matuƙi yana bakin ƙoƙarinsa menene abin shagala menene abin aminta ai Allah Allah ake a samu a ƙetara ko yawa to shine ai yawa inna lillahi ibadan futana tallaqud dunya wa khaful fitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhazu salihal a'mali fiha sufuna an ce imamu shafi'i ne mai wannan baitocin yace lalle Allah yana da waɗansu bayi masu kaifin basira masu wato wayewa sun saki duniya wato sun ji tsoron fitintinunta kaga waɗannan dole su zama masu dangana yawa wato sun bi ta sannu duniya tana da muhimmanci ga wanda ya gane abin da ya zo yi cikinta kuma ya tsaya a kansa ya fahimci aikin kuma ya darfafi aikin yake yi saboda Allah to ba nan ne annabawa da manzanni da siddiƙai da waliyan Allah da dukkan wasu bayi yardaddu ba anan suka rayu ba a duk wanda ka ganshi aljanna a duniya ya samo asalinta ko ba haka ba yawa to ana zargin duniya ne wato harkokinta ga wanda ya bauɗe ya bar hanya madaidaiciya yawa to saboda haka wato akwai haɗari a cikinta ga wanda bai kyakkyawan tako ba a ciki yawa saboda haka ya ce ja'alu halijatan da ƙarshe kenan sun mai da ita tamkar gurbi wa ta hazu sani al'amali fi sufuna suka mayar da ko suka yi kyawawan ayyuka su zama su ne jiragen fito to Allah ka sama cikinsu wasa bilun na ja fiha munirun barun ba wa aka zulfafi wa kuti min hadari fiha munirun suka kawar hanya a cikinta hanya da take munirun mai haskakawa to ohu aksu ne daukar abin da zai yarin da zai ishe shi rayu da kai da mutum kansa farko min ha da kuma abinci abin da zai rayu daga cikinta ya saura mutum ya yi hidimarsa ta addini ko kuma kada ya lokaci ba ya yi ta ƙoƙarin addini kasan babban kuskure da ganganci ma za ka ce ga wanda bai dangana ɗin ba ko bai taƙaitawa ba mutum ya fi ƙarfin ko kuma Allah ya sara masa hanyar da zai iya rayuwar tarfin asiri da sauransu sai ka gama fagen talauci da kuma san tara abin duniya to mutum yana ta kataniya ya yi ba shi da baya da hutu gaba ɗaya bai da lokacin karatu bai da lokacin ibada bai da lokacin zumunci bai da lokacin komai duk abin da ka taɓa shi zai ce ma ba bayi da lokaci baka da lokaci to yana kasuwa ne ko da yaushe yana gurin harka kaza aiki kaza to idan mutum yana da basira sai ya zama in ma sana'arsa ko aikinsa ko kasuwancinsa suna buƙatar mamayar lokaci da yawa to ya ƙoƙari ya saita dai yadda ba zai wulaƙanta ko ya ƙasƙantar da ya dinin nasa ba ibadarsa kasuwanci sai zama kasuwanci da zai ƙarfafi addininsa hakanan aikinsa tun da makin addinin musulunci ba sai a masallaci kaɗai ake samun lada ba yawa ba sai a makaranta ba a kasuwa in kai kasuwanci na gari sai ka yi bauta a wurin aiki da sana'a in ka yi abin da ya dace sai ka samu lada to mutum ya zama hakan yake yi Allah samu dace wa min alqana'ati alyasu mimma fi aidin nas wato yana daga cikin abin da ake kira dangana ko kuma da yake shiga cikin ma'anar dangana mutum ya fidda rai daga cikin abin da ke hannun mutane wato ma'ana kada ka dinga kallon suwa ne suna da kaza wane yana da kaza ya kamata in samu abu kaza a gurin wane ai wane yana da alaka da shi ya kamata ya min kaza kaza da ka ainihin ɗaiɗaita tunaninka a kan wani a'a ka wadatu da abin da Allah ya baka abin da Allah ya ƙaddara ya zo maka daga hannun mutane ba laifi ba ne annabi sallallahu ya ce abin da ya zo maka ko aka baka yawa daga dukiya ka karɓa ka yi amfani da ita ko ka bayar ko ka ajiye amma abin da ba a baka shi ba to kada ka hanga kuma kada ka nuna kwaɗayinka haka ya gaya wa Umar radiyallahu anhu ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala wani mutum ya zo gurin gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ausini wa aujiz kaman wasiya kuma ka takaita min wasiyar kaman wasiya sannan ka takaita wato kada a tsawaita ya manta faƙada sai annabi sallallahu ya ce masa alaika bil ya'si mimma fi aidin nasi fa innahu rubina ina horanka ina baka shawara cewa ka fidda tsammani ko ka fidda rai daga abin da ke a hannayen mutane fa innahu rubina domin wannan shine wadata wadatar zuciya kenan wadatuwa da abin da kake da shi amma ka raina abin da Allah ya wadata ka da shi kana kallon na wa'yansu to wannan ai akwai ɗaiɗaita tunani kuma akwai wato rashin godiya ga Allah maɗaukin sarki kuma akwai janyo wa kai kaskanci sau da yawa wa iyaka wa tsama'a fa innahu al-faqrul hadir kuma ina maka kashedi daga kwaɗayi da jiran tsammani fa'inahu alfaqrul hadir wannan kwaɗayin to lallai shine mahalarcin talauci wato shine mahalarcin talauci ko da mutum ma yana da wadata daidai gwargwado amma sai ya zamanto mai kwaɗayi mai tsammanin abubuwa daga gurin mutane to sai ya zamanto ya damu yana cikin kunci kamar talaka sai wadatar tasa ta zama bata masa amfani ba kamar wata wata kima da suke cewa annasu min khawfil fakri fi fakri mutane suna samun kansu a talauci saboda tsoron talauci galibi wanda zaka samu yana kwaɗayi a mutane da yawa ko a dukiyoyin mutane da zaka tarar da rashin dangana ɗin ne wasalli salataka wa anta muwaddi kai sallarka alhali kai mai ban kwana ne wato kai sallah sallah na tsatsiya kamar da hankali kamar sallar mai ban kwana da duniya inda za a ce mutum to kai wannan kai sallah wannan sallah fa ita ce ta ƙarshe kaga mutum zai kokari ya gyara ta kamar yadda ya zo sallu salata muwaddi'in ku yi sallah irin sallar mai bankwana wa iyaka wa ma yu'tazaru minhu kuma ina yi maka kashedi daga duk wani abu da ka san wato za a zo ana neman uzuri a kansa ko ban haƙuri abinda ka san in ka yi shi zai zama ba daidai ba har sai ka zo kana ba da haƙuri kana ba da baki sai ka kiyaye sai dai kuskure kuma wannan yana iya aukuwa amma da gangan kada ka shiga cikin wannan ya ce hakim da bayaki suka rawato shi hakim din ya ce isnadin wannan hadisin sahihi to kaga mahallu shahid din shine alayka bil yasim ma fi aidin nas fa innahu al-ghina duk wanda zai dinga lissafawa wani fa yana da dukiya kaza yana da kaza da kaza kuma alaka ta da shi ya kamata a ce ya mun kaza ko kuma ina nemi kaza bai kamata in rasa ba a wurinsa kaza kaza to in ka sa wannan a ranka to za ka yi ta samun ɓacin rai ba laifi ba ne neman taimako ko wani abu idan ya kama a wurin yan uwa mun karanta ohuwa akwai ohuwa akwai abin to amma ya zamanto gwargwadon bukata ko larura yawwa ya zama gwargwadon bukata yawwa da ta kama ko larura amma kada ya zama mutum shi ɗabi'arsa kenan kuma halayyarsa da rayuwarsa kenan wani mummunan abu ne wanda zai ba zuwa ga mutunci ma Allah da kuma wato ƙasƙantar da kai qala sa'd ibn abi waqqas radiyallahu anhu sa'd ibn abi waqqas ɗaya daga cikin manyan sahabbai muhajirai kuma ɗaya daga cikin goma da aka musu albishir da aljanna a lokaci guda Allah da shi yace ce ya bunayya yace ya kai ɗana iza talabta wato akwai bayani da yawa da aka katse yace iza talabta al-ghina fatlubhu fil qana'a idan za ka nemi wadata to ka nemi wadatar a cikin dangana gamsuwa da abin da Allah ya baka in baka gamsu da abin da Allah ya baka ba to ba kai ba wadata don kullum a cikin haɗama da buri kake da kuma kallon abin da Allah ya ba wani komai yawan abin da kake da shi kana duba na gaba da kai kaga ba za ka gode ba fa innaha malun la yanfadu ita dangana dukiya ce da ba ta karewa wa iyyaka wattama fa innahu faqrun hadirun ina yi maka kashedi kuma daga tsammani wato kwaɗayi fa innahu faqrun hadirun wannan kwaɗayin talauci ne mahalarci makwaɗaici mai haɗama mai son abubuwa abun hannun mutane ko abun duniya da yawa to shi da talakan ba su da maraba har ma ya fi ba da haushi sau da yawa fiye da talakan ma na hakika ya fi fitinar kansa fiye da talakan ma sau da yawa walika bil yasi mimma fi aidin nas ina kuma horonka ina baka shawara ka fidda rai daga abin da ke hannun mutane ka daina lissafin abin da ke hannun mutane ya kamata in samu kaza ya kamata in samu kaza a hannun mutane fa innaka lam tayas min shay'in illa agnaka Allah ta'ala anhu yace lalle kai ba za ka fidda rai daga wani abu ba sai Allah madaukin sarki ya wadatar da kai a barinsa abinda duk ka ɗauka ai ba dole ne sai da shi za ka rayu ba to shi kenan ka huta ai na'am yace eh haka ne da ilhirsa ala duniya wa fil aishi fala tadma wala tajma min al mali fama tadri liman tajma wa inna rizqa maqsumun wa su'u zanni la yanfa' فقير كل ذي هرس غني كل من يقنع yace da ilhirsa rabu da tsananin kwaɗayi alhirs shine mummunan kwaɗayi kan abu to ka bar kwaɗayi akan abun duniya alad duniya wata akan duniya da ilhirsa alad duniya rabu da tsananin son duniya tarko ne in son duniya ya mamaye mutum to shaidan ya samu dama a kansa kenan ya ɓata masa takaitaccen lokacinsa wanda shi ne uwar kuɗinsa shi ne jarinsa na neman tsira a lahira ya tafi a banza ya kaɗar da shi a neman abin da ba zai samu ba ko kuma in ya samu ma ba zai gamsu ba don duk wanda ya saka duniya kaɗai a gaba tafi ta mamaye shi to fa ba zai wadatu ba yasa muke ta mamakin waɗanda suke tara abin duniya wani lokaci ma da zalunci sai mu ga irin abin da suke da shi ɗin ya wuce hankali amma su kuma bai ma kai inda suke bukata ba ya fi bukatunsu amma zukatan nasu da yake ba za su ƙoshe ba za su gamsu ba to haka za su yi ta yi har su mutu a haka wafil aishi falatar ma kuma game da rayuwa to kada ka yi tsammani wato mana ka yi ta rayuwa ka yi ta rayuwa ai kar ka yi tsammanin haka za ka rayu ne ai gwargwadon abin da bukatarka ka ga mutum bayan ya tsufa ya yi shekaru da yawa a duniya amma hidimomi da wato kai kawo da ɗawainiyar duniya da ya saka a gaba da burinta kai ka ce wato matashi ne ko kuma yana da alkawarin wani zamanin da za a bashi na musamman kada ka yi tsammanin wannan lokaci ne kawai wala ta min mali kada ka tara daga dukiya musulunci bai hana tarawa ba ya yi umarni a nema a yi tattali ma amma da manufa ko ba haka ba yawwa abin da aka samu a yi aiki da shi yawwa wanda ka tara ɗin ma to ya zamanto wato hadafin dai shi ne ya dinga ba da dama ai abin da Allah ta'ala yake so amma a tara a tara a ɓoye a taskace to fama ta jiri ba ka sani ba liman ta jima ga suwa za ka tara ta yi kana ta haɗamar tarawa ka hana kanka ka gani ka hana kanka hana kanka babbar hanawa da ƙarama wani har ɗan abin da zai mora a rayuwar ma ba zai iya ba zai iya sayan abin hawa mai ɗan kyau ya biya bukata da Allah bukatar kansa ta wasu ba zai yi ba ba zai ma saya ba kar a ce yana da shi wani sutura ma ba zai yi ba abinci ma wani kuma yana da yana da wadata da tafi karfin duk wannan to amma yana tarawa to bai san wa zai ta yake tarawa don wani ma can yawa zai iya zuwa ya mori dukiyar ko ba haka ba na ga wata magana da ibn al-jawzi ya faɗa a cikin abin uyunul hikayat wani babban littafi ne na labaran labaran hikayoyi yake cewa wani cikin magabata mai hikima yake cewa yawancin masu haɗamar dukiya suna tara dukiyoyin ne amma domin waɗansu mutanen da asali ba su da alaƙa da su yawa kamar mijin matarsa kamar matar matar ɗansa yawa kamar mijin yarsa ko yawa to waɗannan yawa kaga asali da ba da alaƙa da su to matar ta ta gaji abin ta gada mai yiwa da 'ya'yanta ta mallaki dukiya in ta auri wani kaga shi kenan zai mawar dukiyar yawa sannan yarsa in ta samu rabonta na gado wanda ya aure ta to shi ma zai mori abin da ya mora hakanan matar da ta auri ɗansa ita ce ma kan gaba in ba a yi sa'a daga ita zai fanninta to kaga to da sauran ya ce fa'inar rizka makasumin lallai shi arziki abin rabawa ne Allah ya riga ya raba ko ba haka ba kowa an kasa an bashi da ƙaddara wasu uzanni la yanfa mummunan zato ba zai amfani ba mutum ya zato mummuna ga Allah kamar Allah ba zai bashi ba ko kuma shi Allah baya son sa ko kuma ai waɗanda aka ba su da yawan su ake so duk wannan mummuna abu ne da ba zai amfani ba ka sa kyakkyawan fata a ranka cewa yanzu in baka da shi Allah zai baka kuma abinda Allah ya baka din yawa ta yi shi ne in ma kana gani ba shi ne mai yawa ba to shi ne maslaha a tattar da kai faƙirin kullu zai hirsi dukkanin mai mai matuƙar kwaɗayi to talaka ne ko da yana da abu duk wanda yake da matuƙar kwaɗayin duniya ko kwaɗayin abin dukiya to talaka ne yawa kullu man yaqna kuma dukkan wanda yake da dangana ganiyin to mawadaci ne ko da yana da dukiya kaɗan kaɗan ɗin sai ya wadatar da shi yawa laysa gina an kasaratil ar yawa wadatar ba daga yawan abin da ake mallaka ba ne a zuciya take gina ginan nafs wadatar zuciya saboda duk haɗarin shi ne in mutum bai mai da hankali ba shekarunsa ko kuma rayuwarsa dai takaitacciya ce kuma mutum ba wanda ya san kamar gwargwadon abin da aka yanke masa ajali ta mutum ya je yana ta kokowa yana ta famar neman duniya ɗin bai tsaya ya mayar da hankali a addininsa ba neman nasa kuma bai tsabtace shi ba a gani an ɓata lokaci ba ibada ba addini sannan kuma abin da ake neman ma ba tsabta kaga ai barna ta yi yawa a gani sai mutum kuma ya zo yana tsammani yana burin zai daɗe dama ba magana da wama yana tunanin zai daɗe irin daɗewar da ake yi ɗin to sai zama daidai da irin ta ɗin ma a shekara tamanin ko saba'in da yan kai ko abin da ya kama da haka shi ba kaddara masa hakan ba yana cikin ganiyarsa haka wani bawan Allah yana ce mini wani yana da dukiya da dama sosai to amma kuma yana nan ko sallah ya ce bai iya ba bawan Allah nan kuma Allah ya saukar da ajali a haka ya ciwo mai tsanani ya same shi to ya zo ya rasu sai ga matarsa da ɗan sama suna jayayya akan dukiyar da ya bari kuma ya bar dukiyar da yawa kuma kafin nan haɗamar dukiyar bai tsaya ma ya mai da hankali ita matar tana zargin ɗan nata ya ɓoye takardun wasu filaye ko gidaje ne shi kuma yana zargin ta cewa ta san akwai wasu dalolin da abin nan shi baban nasa yake da su ita ta sani ta ɓoye kaga sai su ranka ya kotu kenan ko hajiya da ɗan hajiya shi kuma ya tafi can haba to irin wannan rayuwar ƙazamiyar rayuwa in wannan shine arziki dai kan ai ga talauci ya fi shi dai mutum da imani ka gani saboda haka kan mutum ya ɗauka mallakar wani abu yawa na duniya kawai shine komai a'a ya zama akan tsari yawa rayuwar musulmi komai nasa a tsare yake yawa amma mutane da suka ɗauki abubuwan ba daidai ba ne Allah shirya da mu azizun nafsi man lazima alqana'a wa lam yakshif li makhluqin qina'a afadan alqana'atu kulla izzin wa hal izzun a'azzu min alqana'a fasayyirha li nafsika ra'sa malin wa sayyir ba'daha at-taqwa bida'a litunafi hayatika an la'imin وتسعد في الجنان بصبر ساعة من لزم القناعة duk wanda ya rungumi dangana wato gamsuwa da abin da aka bashi ya ce a gashi nan suwa ne da wani classmate din wani kasan haka suke kaza kaza amma yanzu waye ko da wani da wani tare muka fara kasuwanci kaza da kaza da kaza wani aji ma ni nake ba da masa asan me waye to duka wannan ka rabu da shi ai baka sani ba wa ta yi abin da aka bashi ba zai masa amfani kamar yadda abin da aka baka ba na azumi saboda haka dai ka gamsu da abin da Allah ya baka kur man lazimal qana'a wanda ya wanda ya lazamci ya rungumi dangana to azizun nafsi yana da izza a ransa a kansa rayuwarsa wato yana da cikar mutunci dai a takaice wanda duk ya lazamci ƙana'a to yana da izza yana da cikar mutunci walam ya kashif li makhluqin qina'a wato wanda bai yaye wa wani abin halitta ba qina'a wato mayafinsa abinda aka lullube kai ko aka rufe kai da shi shine qina'a wato abinda yake nufi dai bai yaye wa mutane sirrinsa ba ya zo ya ce kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ya yi haƙuri da abin da Allah ta'ala ya bashi ya taƙaita a kansa babin larura daban ne wa akwai darura za ta kama ya zama babu yadda za a yi to wannan idan aka buƙaci wani abu ga wanda ya cancanta wa wannan haƙoƙi ne na uhuwa amma mutum ya zamanto ba babi na darura da buƙata mai tsanani ba kuma sannan ba kuma ga wani ɗan uwa na addini wanda yake yake ganin yi wa mutum yi wa kai ne ba wanda zai ɗauki yin abin da zai yi ɗin a matsayin ibada ba to ba da wani amfani wa sai da hali ne kawai da zubar da mutunci a fadanar ƙana'atu kulla izin wato ƙana'a ta fa'idantar da mu kowace izza duk ɗaukaka wato mana mun samu dukkanin ɗaukaka da kare mutunci dalilin dangana da yawa wato da kake gani mutum in dai mutum ka gan shi da mutunci cikakke to ya kame a barin kwaɗayi a barin a cikin dukiyoyin mutane amma duk wanda ya mayar da cewa ya ɗaukaka ko sanuwa ko fuskar da yake da ita wai ta zama masa tsani ko makata zuwa ga biyan buƙatu to kan aje wani lokaci sai ka rasa wannan izzar na ce wannan wallahi wannan alaraman nan ko kuma wannan limami ko wannan kaza shi kawai bini-bini sai ce ma kaza ko da shi ya ce maka a kasan haka mutane suke zai ce maka ai duk abin da ya taso a yi magana duk a yi magana a yi magana sai ka roƙi Allah ta'ala ya baka da waɗan abin da Allah ya sara maka shi kenan yawa wani abu kuma na darura wannan hal ne istisna'i eh amma dai kar ya zama sana'ar ka kurin tun da kai malam ne ko alaramma ne ko kuma a kai abokin masu wadata ne ko kaza ne ko ka kenan kai kan ta ɗauku a'a ba ɗauku ba za ka rasa kima za ka zama yaron su maimakon ka zama abokinsu ko ka zama malaminsu sai ka ga wai malami ana ce a karama kallahu kaza kaza kan kuma amma ka zamanto dai dole girman sun karɓe shi saboda menene kai ne kullum yake tambaye su wannan nemi abu kaza a gurinsu to kaga wannan abin da ka rasa din yafi abin da ka samu eh kima ka da mutuncin ka sun fi ma wannan abin da za su yi taima yace wahal izun azu min alqana'a shin akwai izza da tafi izza fiye da wato janyo izza fiye da qana'a wato dangana babu izza da tafi ɗaukaka mutum kamar ƙana'ar wato dangana. Fasayir ha dina su kara a samalin, kamar yadda dangana wato gamsuwa da abin da Allah ya baka ya zamanto maka jari, ya zama jarin kanka. Wasayir ha bida'a kamar yadda dangana ɗin wato ta zama kadararka ba da takwa bayan tsoron Allah. Ka zama mai tsoron Allah kula da addini ya tsare abubuwa na sabon Allah to kaga sannan kuma ka zama mai dangana kuma a sha'anin mu'amala to suka ga addininka ya cika mutuncinka kuma ya karu ya tsaro lituguna fi hayatika an la'imin domin a wadatar da kai a rayuwarka an la'imin a barin dukkan wani mara kirki yawa wata sa'ada fil jinani bi sabri sa'a kuma ka arzukta a cikin gidajen aljanna bisa bari sa'a da haƙuri da kai na lokaci guda ai wato danganar ba wai iyakar kare mutunci a duniya ne kawai amfaninta ba ko ai akwai sakamako a wurin Allah subhanahu wata'ala duk wanda ya haƙuri kan wani abu don Allah to Allah sai ya bashi ya musanya masa da fiye da shi duniya da lahira saboda haka ka dangana don ka wadatu a barin wani matsanci a rayuwarka akwai wani mutum wanda ya taba gaya mini babban ma'aikacin gwamnati ne a abuja babban ma'aikaci ne sosai ya ce wani malami ko kuma ban san wani irin mutum ba ne dai amma dai wai mai alfarma ne dai haka malami ne ko limami ne wai yana yawan zuwa gurinsa don neman abu wata rana da ya je sai ce masa wai kai malam ni ne zan rike ma gidanka ni ne zan ya haushi kawai da manganu to kaga ai babu alheri a cikin wannan yawa la'alla maɗa abin da yake bashi daga lokaci zuwa lokaci ba komai bane a wasu abubuwa na hidima amma dai tun da dai ya kawo kansa kuma musamman ma ta fuskar ba ma wanda zai fuskanci irin wannan fitinar kamar wanda yake ta bangaren addini mai addini ya zo ga malaman nan sun yi kaza kaza almajiran nan sun yi kaza kaza to su haƙura da abin da Allah ya ba su sai su zama da ɗaukaka rabonsu kuma Allah zai kawo ko ba haka ba akwai mutanen kirkin da su kuma yawa duba suke inda ya kamata su yi abin kirki na alhairi yawa su ba sai an tambaye su ba to kaga sai haka haka ya kamata wasadaka al-imamu shafi'i inda ma qala imamu shafi'i ya faɗi gaskiya a inda yake cewa amattu matsami'i fa arahtu nafsi fa inna an-nafsa ma dami'at tahunu wa ahayaytu al-qunu'a wa kana maitan ففي إحيائه يردي مسون إذا دم إذا دمع يهل بقلب عبد ألده مهانة وألاه هون أمت مدامي yace na kashe kwaɗayina na kashe kwaɗayina amattu maɗami na kashe kwaɗayina fa'aratu nafsi sai na hutar da kaina tsammaci wannan gun wancan tsammaci wannan gun wani lokaci shaidan sai ce maka kai ka duba mana gabas da yamma da arewa abokai abokan arziki abokan hulɗa abokan karatu abokan waye abokan su waye da waye za ka iya neman biyan bukata kaza kaza to sai ka ga mutum ya zama kwaɗayi ya shige shi ta haka to ka duba kofar Allah ka duba sababi mai inganci kawai shi kenan sai ka huta ya ce na kashe kwaɗayina sai na hutar da kaina wannan nafsa lalle shi rai ma ɗami matuƙar yana da kwaɗayi ta hunu to lalle zai kaskanta zai kaskanta wahayatul qunu'a na raya dangana a zuciyarta wa kana maitan kafin nan da danganar a mace take yawwa amma na rayar da ita na sabuntar da ita na tabbatar da ita eh to fi ihya'i a cikin rayar da dangana din nan irdi mutunci na masunu ya zama abin karewa abin kiyayewa mana da na rayar da dangana na gamsu da abin da Allah ya bani to sai ya zama mutunci na kuma ya karu wani bai sani ba wani bai san halin da ke ciki ba iza dama'un yahillu bi qalbi abdin idan kwaɗayi da tsammani sun sauka a zuciyar bawa to aladhu mahanatun to zilla kaskanci yawa to sai ya mamaye shi sai ya hau kansa wa alahu hunu mai wulakanci dai har yanzu sai ya hau kansa wato ganinsa shi ba kowa ba bayan da yana da tasa darajar ai musulmi kar ya zama ma malami kar ya zama mai kuɗi kar ya mai sarauta imaninsa da musuluncinsa da kyawawan halayensa babban mutum ne mai daraja to saboda haka in ya tsare yana da kwarjinya da kima irin tasa to amma da zarar yana nuna kwaɗayi to shikenan sai wato kaskanci ya same shi ومن القناعة مد اليد بالبذل إلى الغير هو wato yana daga cikin dangana mika hannu da bayar da kyauta ilal gairi zuwa ga wani idan mutum ba mai dangana bane ko ba mai wadatar zuci bane ba mai godiya da abin da Allah ya bashi bane to ai rena na san ma yake yaushe zai iya mikawa ga wani galibi wanda za ka ganshi yana iya mikawa da hannunsa zuwa ga wani to ai wanda yake da dangana ne wanda yake da gamsuwa da abin da Allah ya masa yake gani ai ya isa ma har ya sama wa wani wani abu ko ba haka ba ma kana tunanin cewa kai yanzu abin da zaka ba wa wani na tallafi ba mamaki nan da kwana uku ko nan da sati kai ma kana bukatar sa ko kuma a nan da wani zamani kai ma kana da bukata ga ka da yaya ga ka da waye da waye saboda haka ka rike kan ka rike abinka to kaga babu kana'a ko babu ma wadatuwa saboda haka yana da yin kana'a miƙa hannu da kyauta zuwa ga wani yawa khairu min an tumaddal yad tamuddal yada khairun min an tumadda ilaihi al-aidi wato wanda wannan shine mafi alkhairi wato wai maddul yadi bil bazli ila al-ghayr mika hannu da kyauta zuwa ga wani kai ka mika din ka ba wani yawa wanda ke khairun shine mafi alkhairi min an tumadda ilaihi al-aidi akan a ce a miko hannaye zuwa gare shi mutum ya ji a ransa wai kuma ya ɗauka cewa ya miƙa hannunsa ya ba wani alkhairi ko ba haka ba to shi ne mafi alkhairi akan ya zama shi miƙo hannaye za a yi zuwa gare shi ana ba shi ya ji cewa ya samu wani abu nasa da zai dinga bayarwa misali ko da kaɗan ne to shi ne mafi alkhairi gare shi akan a ce mutane za su dinga miƙowa suna bashi ai hadisi yana cewa al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla ko hannu na sama yafi na ƙasa mai roƙo a bashi shine hannu na ƙasa mai bayarwa kuma shine hannu na sama to to mai kana'a shine zai ji haka qala dawusun li ata'in dawus ibn kaysan yace tabi'i ne cikin mutanen Yaman. Almajirin Ibn Abbas ne aka ce ya faɗa wa wani tabi'in shi ma a ɗa Ibn Abi Raba ya ce, Iyaka an talluba hawa ijaka, mimman ya gali ƙuba ba hudu naka. Ina maka gargaɗi ko kuma ka shedi daga ka nemi buƙatunka a wajen wanda yake rufe ƙofarsa koma bayanka. wato kada ka nemi bukatunka ga wanda zai rufe kofarsa a barinka shi ne ɗan adam wata rana aka zo aka ce wane ne ku je ku ce ba na nan ko ku ce ina bacci in yaro ne da bai sa kan abu ba ya ce wai ya ce baya nan ko kuma ya ce ba ka nan in ya ce wai ya ce baya nan daidai ce wai ya ce ka tafi ko ba ka yaro ya ce wai ya ce baya nan ka ce ko kuma ya ce in tafi ba yawa ko haka ba zai ganne ba to da yawa haka ake yi ko kuma mutum a ce to ka yi sallama ka kara ce ana zuwa dai ka yi sallama ana zuwa alhali ba wai ba a da sukunin zuwa ba ne ba a son fitowa ne to wani ma sun kaje ka kwankwasa ka kwankwasa an san dama kai ne to sai a ki budewa to karka ne bukatunka ga wannan dan adam dai zai iya ma wannan wa alayka biman babuhu maftuhun ila yawmil qiyamah ina horanka da ka nemi bukatunka a wurin wanda kofarsa a buɗe take har zuwa ranar alkiyama Allah kenan ta'ala waqad amaraka an tas'alahu kuma ya umarce ka da ka roƙe shi wawa'adaka an yi baka kuma ya ma alkawarin ya amsa maka wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i iza da'ani eh haka dai wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum yawwa wa sadaqa alqa'il mai fada ya fadi gaskiya da yake cewa lahamlu sakhari min qimamil jibali da kasara qimam eh لحمل الصخر من قمم الجبال أحب إلي من منن الرجال يقول الناس لي في الكسب عار فقلت العار في ذل السعال لحمل الصخر يتي والله دوكم mare marin duwatsu eh wato irin gudajin duwatsun nan da za a gan su masu nauyi haka wanda ba za ka iya ɗagawa ba to ɗaukan mare marin duwatsu min ƙimamin jibali daga tsororuwar duwatsu ƙimam jam'i ne na ƙimma ƙimma ƙololuwa kenan wato ɗaukar marimarin duwatsu min ƙimamin jibali daga ƙololuwar duwatsu a haɓa ilayya shi na fi so duk da wahalarsa miminan rijali akan gori da mazaje za su yi kai da lokaci kaza ma sai da aka ma kaza ba don aka ma kaza ba ma ba kaza ba nan ba ka za ka an dinga to irin wannan ba shi da daɗi ya ce gara ka sa in ɗauko in ɗaɗɗauko irin waɗannan duwatsun masu nauyi ko ka ɗora min su niƙe-niƙe ina fama har in je ajiye ya fi min sauƙi akan wato abinan gorin mutane ba na son gorin mutane ya ƙulun nasu li mutane suna ce min wai wasu suna ce min fil kasbi arun a cikin aiki ko nema akwai abin kunya ko kuma wato wani aibi yanzu a matsayinka malami ko mahaddaci ko digirinka ɗaya ko ma biyu kana da kaza ko kuma kai ɗan manya ne ɗan sarakuna ne ko kaza a ce za ka yi sana'a kaza ko aiki kaza ai wannan aibi ne yawwa saboda haka abi abokai waɗanda suke da sukuni ko kuma waɗanda suke da matsayi ka dinga samun abubuwa a mutunce ba tare da wani ya ganka a walakance ba ya fi ni kuma sai na ce faƙultu sai na ce a'a al'aru ai abin kunyar abin aibin fi zulle su'ali yana cikin zillar tambaya ko wanda zaka tambaye shi ma zai baka wato akwai wannan zillar aiko eh haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka saba gatarinka ka rike igiyarka ka je ka saro itace in shine abin da ya samu ka samu da abin da ka samu ka rage wa kanka damuwa ya yi maka ka je ka roki wani in ya baka ma kenan balle in bai baka ba تورى عن سؤال الخلق ضرا وسل ربا كريما زاهباتي يتي تورى كي تنسيني كي تنسيني عن سؤال الخلق أبدا روق متاني ضرا باكي ليا وسل ربا كريما زاهباتي karoƙi Ubangiji mai yawan kyauta da baiwa zahibati wanda yake ma'abucin kyaututtuka da yawa Allah kyautarsa ba ta da iyaka ko me kuma shi so yake a roƙe shi wada zahawati duniya kallawati taraha la mahalata zahibati wada ka kyale zawati duniya ka ababen ƙaye na duniyarka eh wato abubuwan da ake alfahari da su ai ƙaye da su shine zahawa to kamar wannan allawati waɗannan da suka kasance taraha kana ganin su zahibati masu tafiya ne la mahalata babu makawa duk wani abu da ake cewa gashi nan na duniya ne laƙabobi da mukamai da sarautu ba mu abin da nake mamaki yadda mutane yanzu suka fitini wai sai ga mutum kamar ku a ce wannan fa naɗa shi za a yi shi zai zama kaza ɗin garin nan kaza ɗin kaza sai ka yi mamaki to to mutum ya zo ya ta hidimar ɓata dukiya a banza wani ma bayan rayuwarsa ta yi nisa duk abin da ya kamata mutane su mai da hankali a kansa wai ba shi ba da ta shi suke yi ba sai ɓata lokaci to dai zai wuce ran da mutum ya zama gawa ko ba haka ba lakabi da wani suna da wani mukami duk ba sun tafi ba ka tsaya mana kai abin da zai amfani ka ya taimake ka a lokacin ka gani ko kuɗin neman ai ɗazu ake bayanin in mutum bai sa'a ba ma bai ma san suwaye da ba za su ci kuɗin ba in dai yana da yawa ma sai waɗansu mutanen banza da bayi da alaka da su ma sun sai sun akwai wani mutum wallahi wannan a aikace ne ko ba daɗe wannan ya auku wato Allah ya bashi dukiya ya jarrabe shi ɗan kasuwa ne ko bai karatu ba sam ba arabi ba boko haka dai kuma Allah ya jarrabe shi da dukiya kuma irin mutane ne da waɗanda ba sa son wani ya san me suke ciki dukiyar an san lalle yana da ita to sai ya dinga ba mutane kuɗi akan za a yi kasuwanci dillancin gidaje waye sai yana da shaguna da sauransu amma akwai wanda ya ba su kuɗi ba rubutu ko baya kawo yan uwansa kusa wai ya yarda da mutum kawai sai ya tsunguma masa kuɗi a je za a yi kuma bai nuna yan uwansa ba don kar su an kara cewa yana da wannan dukiya yana kwance ya jikkata sai ke cewa lallai akwai dukiyoyi a hannun mutane yawa sai dai ba abin nan ya ce wanda ya kawo shi kenan wanda bai kawo ba kuma shi kenan wallahi wannan abin ta kai ce to kai mutane da yawa ba za su kawo ba eh ba za su kawo ba tunda ba su san ba wani tartibin tsari to ina amfanin wannan rayuwa ba ta yi abin nan Allah kiyaye mu to waje lokacin yayi da yan saura ko To, yawa ina so mu kai wannan hadisin sai mu tsaya. Wajadtul qana'ata aslul ghina fasirtu bi azyaliha mumsiku yace wajattu na samu alqana'ata wato dangana aslun gina ita ce tushen wadata fasirtu mumsiku sai na zamanto mai riko bi azyaliha da jelarta kinaya ce ta rungumarta fala za ya rani ala babi wala za ya rani biha bihi manhiku wala za ka ga wannan mutum wato ba za ka ga wannan ya rani yana gani na ala babi a kofar gidansa ba ba za ka ga wannan wato wannan ba zai gani a kofar gidansa ba wala za ko kuma wannan ya rani ya gani ya ganni manhikun bihi ina mai kuntatawa mai matsawa a gare shi ba eh inhaq shine kuntatawa da matsantawa wannan ba zai ganni a kofarsa ba wato ba wanda zai ganni a kofarsa kuma ba wani kuma ba zai ganni cewa ni mai takurawa ne gare shi ba saboda bini ne na dangana da abin da aka bani na haƙura wa ishto ganiyan bila dirhamin amru ala nasi shibhal malik yawa yace wa ishto na rayu ganiyan ina mai wadata bila dirhami ba tare da ina da dirhami ba ban da kuɗi amma tana na kare mutunci na na dangana to sai na rayu ina mai wadata amuru alan nasi ina wucewa kan mutane shibhal malik kama da sarki walƙanu azizun walƙanu da fataha mai dangana azizun nafs yana da izza a ransa mai kame mutuncinsa ne yadlubul hawa bi izzatin nafs nafsin yana neman bukatu in ma wato duk abin da zai nema ya gudanar to zai yi bi izzati nafsin da izzar rai duk abin zai nema zai kokari yadda zai kare mutuncinsa misali zai iya roƙon wani kuma wani zai iya bashi to amma madadin yayi haka sai nemi bashi bashi ma inda ya kamata to kaga bashi babu kaskanci a cikin sa irin na roƙo yawa to yace a لأنه يوقن أن رزقه وأجله بتصريف الله وحده domin yana da yaƙini cewa arzikinsa da ajalinsa da ya sarrafawar Allah ne shi kaɗai wani idan ya je a roƙon ma to sai ya ba sai ya bai wa ɗan adam haƙƙi irin na Allah wani aiku ne rayuwar mu anan zuwa ne kaza wai su ne rayuwarsu su ne kaza ya ta ganin da ke shiga gonar tauhidi ma ko ba haka ba shi dai kawai ya marereta ya marere cewa abin halitta ya wofintar da sha'anin ubangiji shi kawai dan dai a tausaya a bashi yawa ba ruwansa da Allah ta'ala ya zai ganshi ko kuma ya zai addininsa yake ko mutuncinsa duk ana yin haka to kaga wannan bai bai dauka cewa Allah ne ke sarrafa komai ba qala sayyidul mursalin sallallahu alaihi wasallam jagoran manzanni da halittu ma baki ɗaya sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ruhal qudusi nafasa fi ru'i lalle ran tsarki shine jibrilu nafasa fi ru'i ya furta ya tofa a cikin zuciyata fi ru'i ru'un din anan zuciya kenan ya kimsa mini a zuciyata annahu lan tamuta nafsun cewa babu wani rai da zai mutu hatta tastakmila ajalaha har sai ya kammala ajalinsa duk wanda ya mutu to ajalinsa ne ya ƙare a wasu muyagun 'yan bida'a wai ana kiransu jabariya suke cewa wai wanda aka kashe shi shi ba ajalinsa ne ke ƙarewa ba wani ne ke datse shi gaje kamar ka ɗaure igiya ne a nan gwafa da wannan tana tsakani sai wani ya sa wuƙa ko almakashi ya datse sai nan ya faɗi nan ya faɗi ruwa inda mai kashewa bai kashe shi ba to zai kai har ƙarshen ajalin amma tun da ya zo ya kashe shi to ya datse masa to wannan batansu ne bida su ce ba wanda zai mutu sai ajalinsa ya ƙare wa wata stau'e ba rizqa kuma sai ran ya mallake ya game cin arzikinsa tukuna da abin da mutum zai ce na arziki ko ya mallaka to sai ya gama fataqullaha wa ajmilu fi talabi saboda aka kuji tsoron Allah ku kyautata a wajen nema wa sana'a aiki yawa tattali duk abin da za a yi a yi shi wato daidai a yi shi da kyau wa a natsu burin yawa da kumajin tarawar ba shi ba ne ba zai kai mutum ga abin da ba a rubuta masa ba yawa kuma ba zai hana wato rashin yin hakan ba zai hana abin da aka rubuta kuma ya zo ba wala ya hamilanna ahadakum istibda'ur rizqi an yadlubahu bi masiyatillah kada wai istibda'ur rizqi ganin jinkirin zuwan arziki to wala hamilanna ahadakum kada ya sanya ɗayanku an yadlubahu bi masiyatillah ya neme shi da da sabawa Allah yace kai an ta neman arzikin nan girma da arziki an yi ta neman sa da natsuwa an yi ta bin ƙa'ida amma ya ƙi zuwa yanzu fa ko ta halin ƙaƙa yawa za a nemi kuɗin nan yawa yawa dama duniya an ce wato ba a samun ta sai an kauce to za a kauce ɗin misali suna faɗin haka fa eh ana faɗa wai mutum zai saki hanya zai kauce zai bauɗe kuma galibi kafirci za a yi ko kuma a ji a yi wani munan zalunci wani abu to sama mutum ya yi ɗin wato burin nasa ya cika ai masifa ce idan mutum kuma Allah riga ya tabar da shi ya ce to shikenan je ka an cire wa mutum gaba ɗaya ba a bashi damar ya dawo ba kashi ya sai da lahirarsa ya yi asara Allah ka kiyaye mu saboda haka kada wai mutum ya ga ai har yanzu ban samu kaza ba to bari in canja hanya ta gaskiya an koma rashin gaskiya a wanda Allah ta'ala la yunalu ma indahu illa bi da'ati shi Allah madaukin sarki ba a samun abin da ke wajensa sai da yi masa biyayya yawwa shi Allah ba za ka samu yardarsa ba sai ka masa biyayya kuma shi arzikin ma shi kansa sabon ba zai kawo shi ba sai dai mutane da yake ana yi musu istidraji wanda yake halaka ne to sai su ga kamar wannan din wani abu ne alhali shedan ne yake yin galaba akan mutane kuma hasara ce da tabewa ina roƙon Allah ta'ala ya ba mu ainihin kyakkyawan rabo na daga riko da addini da karantarwa ta musulunci karantarwar manzo sallallahu alaihi wasallama musamman a wannan zamani wannan gaba ita ma tana da muhimmanci kana'a din Allah ya datar da mu Allah mana afuwa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين الله يسلمك